الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau alhamis sha bakwai ga watan rabi'un nisani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da uku ga watan sha biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin wanda wata ne na ƙarshen shekara kenan muna roƙo allah maɗaukin sarki ya gwada mana sabon shekara ta bature lafiya ci gaba da karatun littafin bau'ul musalli wallafar babban malami al'allamatul kabir shaikhu abdullahi bin fode wanda aka fi sani da abdullahi abdullahin gwanduko sunansa kenan gwandu kuma sunan garin da ya zauna ne wanda sanannen gari ne babu nisa wannan darasi shi ne darasi na nawa hmm? sha a ba mu tare da kai kai shi ne darasi na nawa hmm? shi wanga ya ce da sha ne gaga shi a to kai ka ce na sha shida to muna darasi na sha biyar daidai ne kowa wanda ya sa an bar shi baya kaga kashi mai da mu baya to muna cikin darasi na goma sha biyar a cikin wannan littafi mai albarka mai koyar da mu matsaloli waɗanda suka shafi sallah muna cikin fasili fasilin da yake bayani akan abinda in ka bar shi a sallah sallah ka ta lalace in ka bar shi a sallah sallah ka ta lalace inan abin nan rukuni ne ko ma ba rukuni ba ne to wani dai ginshiki ne a sallah wannan fasili yana da matukar mahimmanci za mu tashi a farkon baiti na 172 da yake cewa wa batalat bi tarki rukunin in yadul sahwan ka shafti mutlaqan kal amdi qul aw la tadaraka alladhi tamakkana in lam yusallim haythu akhiran ana wa batalat malace sallah ta lalace kaga ba ta gyaruwa ke duk sanda kana karanta littafi na fiqh kaji an ce batalatis salah shi kenan ba abin da zai gyara sallan ta riga ta samu na kasu ta riga ta rushe bi tarki rukunin a lokacin da aka bar rukuni a lokacin da aka bar rukuni a cikin sallah duk sanda ka bar rukuni a sallah sahau in ya tul in dai lokaci yayi tsawo ko da kaftula lokaci yayi tsawo sahawan kuma kabar rukunin ne da raukanuwa kabar shi da raukanuwa kamar yadda kabbar sujuda ko kabbar ruku'i wayannan dukkan su arkanu ne ko kabbar takbiratul ihram to sallaka taimi taro shi amma in yatul idan ya zan lokaci yayi tsauko da kattuna kila ka fita daga masallaci ko kuma zuciyarka ta karkata daga sallan nan da kabbar rukuni ta tunkari wani abu na daban irin masu sallame waya sallame sallah sai su ɗauko waya su kama chatin to ko da suna inda nan da sun kai sallah lokaci ya riga ya yi tsawo yana ce yana chatin ɗin shi sai tuna da cewa fa a sallah nan ya bar wani rukuni ya bar wata sujuda ko kuma ruku'i ko takabiratul ihram ko karatun fatiha ko abin da ya kama da wannan ko kuma yana sallamewa ya fita masallaci sai ya tuna kai sallan nan da na yi wa ta la'asar na habar rukuni to shi kenan zai sake dawowa ya sake sallah waccan gaba ɗaya babu ta ka sharɗe mutulakan kamar inda sallah ke lalacewa ya an bar sharaɗi dama sharaɗi daban rukuni daban shi an rukunu juz'un min ash-shay' washartu kharijin min ash-shay kiyaye wannan duk sanda kaje an ce rukuni to manne yake da abu in kaje an ce rukunin sallah ko arkanus sala to za ka ga ruka in ka duba cikin zatin sallah suke kamar takbiratul ihram kamar ruku kamar karanta fatiha kamar sujuda waɗanda za ka ga dukansu min dimni sala min jumlatis sala suna daga cikin sallah a shi sharaɗi kharijun an shay in an ce shurutus sala to zaka ga su wasu abubuwa ne wanda suke a wajen sallah suke kama at-tahara tsalki tsalki ba cikin sallah yake ba yana wajen sallah sai kai tsalkin ne sannan zaka bi to duk abin da yake cikin abu yake ba a kiran wannan abin sharaɗi to duk sanda ka bar sharaɗin sallah kamar tsalki da aka yi magana ko niyyar da malamai ke saɓani wasu sa ta cikin shuruɗu wasu sa ta cikin arkanu to yin mun ɗauka cewa tana daga cikin shurut barin niyya ta sallah yana lalata sallah mutulakan ko me ma nan mutulakan qala au am lam yaqul lokaci yayi tsawo ko bai tsawo ba shi sharadi don dama sai ka yi shi ne sai shuruɗu sun kammala sannan ake shiga ibada shi ne ma'anan mutulakan amma shi rukuni lahu qaidun yana da dabaibiya sai in yayi tsawo in kuma kabbar rukuni lokaci bai tsawo ba za a haɗa maka shi kuma nashi hukuncin kal'amdi kamar inda ya bar rukuni da gangan shi wannan ai wadihun cewa duk wanda ya bar rukuni da gangan sallah ta lalace to haka ma in ka bar shi da mantuwa da raukanuwa amma lokaci ya yi tsawo to sallah ta lalace kul kuma ka faɗi wannan duk inda ka je ka yi wannan fatawa ba ka da matsala ba za ka faɗi haka ba wani ya ce shi ya duba wani littafi ya ga saɓanin haka in an tambaye ka me hukuncin wanda ya bar rukuni a sallah sai ka ce to inda mantuwa ne in lokaci ya yi tsawo bai da sallah in ma da gangan ne bai da sallah me hukunci wanda ya bar sharadi a sallah sai ka ce mai bai da sallah lokaci ya yi tsawo ko bai tsawo kul ka faɗi wannan aula ko kuma ko da ya tuna lokaci bai yi tsawo ba shine ma'ana aula ɗin ya bar rukuni amma nan take sai sai tuna yana cewa assalamu alaikum sai tuna ha raka'an nan ta ƙarshe sujuda ɗaya yayi ba biyu yayi ba ya bar guda kenan ya bar rukuni to shine za a faɗi ya zai mala ce tadarakal ladhi tamakkana to ya riskar da rukunin da yana yiwa a riskar da shi akwai rukunin da ko an tuna bai yiwa a riskar da shi wanda za a faɗe su amma rukunin nan in yana yiwa a riskar da shi to sai ya gaggawa ya zo da shi shi ne yace ga zai yi bayanin rukunin da yana yiwa a riskar da shi in lam yusallim haisu akhiran ana in lam yusallim in bai sallame sallah ba bai sallame sallarsa ba kuma ana haisu ana akhiran kuma abin ya bujiro ne a ƙarshen sallarsa ba harkon sallah ko tsakiya ba farkon sallah ko tsakiya wannan nashi hukunci daban rukunin da yana yiwa a riskar da shi shi kadai ba sai an canza raka'a ba shine rukunin da aka bari a ƙarshen sallah kamar sujuda misali da muka bada misali a kanta to in bai riga ya sallame sallah ba to al'amarin yana da sauki sai shi gaggawa ya yi sujudat ya yi sujuda ɗaya yana nan yana tahiya yana nan yana tahiya can can sai tuna da fa sujuda ƙwaya ɗaya yi to sai shi yanke tahiyat sai ya sake yin sujudan nan da bai yi ba guda sannan ya dawo sai ya sake maimaita sabuwar tahiya waccan babu ta sai ya sallame sallah kaga yayi mi yayi tadaruki saboda mi kusa yake to wannan shine mafi kusanci saboda bai riga ya sallame sallah ba in kuma ya riga ya sallame sallah ya to za a yi bayani nan gaba ana fahimtar wannan sosai yawwa amma wannan in a raka a ƙarshe ne a kiyaye wannan ba raka'a ta farko ko ta biyu ko ta uku ba in sallah mai raka'a hudu ce in ko mai raka'a uku ce to ta uku ta ƙarshe ke in mai raka'a biyu ce to ta biyun ta ƙarshe wannan shi adda wannan hukunci ولم يكن وسط الركوع عقد برفع رأس لانحناء ما عدا to inda zai wannan tadarukin da aka ambata walam yakun wasatan ko wasdan saboda wazani walam yakun wasdan rukunin nan bai zamo tsakiyar sallah ba bai zamo tsakiyar sallah ba sharadi na farko kenan kenan yana ƙarshe tunda ba tsakiya yake ba kaga min babu aula ba farko yake ba kenan rukunin inda zai yi waccan matsala da aka ambata idan ba tsakiyar sallah ba ne kamar raka'a ta biyu misali a sallah mai raka'a hudu ko sannan ko ba raka'an farko ba ne sannan ruku ya ce ruku an akada kuma walam yakun bai kasance ba ruku akada ruku'an bai zamo ya kulla ruku'u ba sharaɗi ke in ya zan ya riga ya ƙulla ruku'un wata sallah sannan ya tuna to bai da damar tadaruki bai da damar tadaruki kila matafi ne ya zo zai yi azahar da la'asar yana kammala azahar ya tashi ya shiga cikin la'asar da zai haɗe tare da azahar ɗin bayan ya ƙulla ruku'u har ya taso birab iras bayan har ya dago kansa sai tuna da waccan azhar da yayi bai sujuda ta ƙarshe ba bai sujuda ta ƙarshe ba to lokacin ta ya wuce ba dama yayi mi bai da dama yayi tadaruki kuma tun da ya riga ya wuce sallar taro shi ita ma la'asar ɗin ta samu matsala sai dai mai shi da nabila in ta koma nabila sannan ya sake yin sabuwa a zahar sannan ya sake la'asar amma wannan kullar rukun sai in ya ɗago kai shi yasa ya ce biraf iras a nan kullar ruku'u sai in ya sai in ya taso daga ruku'u lan hina'i lanhina'in ba wai kawai don ya duka ba a nan ko ya duka ya tuna to ya yi sauri ya dawo ya yi tadaruki sau da haka don koda kafara harama yi koda ya shiga fatiha koda ya shiga sura kai koda ya sunkuya sai ya tuna kai koda yana cikin ruku ya hara tasbihi sai ya tuna to shi ribas sai shi kawo sujuda in ya kawo sujuda shi kenan sai ya maimaita tahiya saboda waccan kamar bai yi ba sai ya sallame sallah in ya sallame sallah kuma ya yi ba'adiyya mafhum an fahimta to in ya sallame sai ya tashi sai ya sake sabuwar sallan nan da zai saboda haka anan dukawa zuwa ruku'i to baya baya sa riskar da rukunin ya yi fauti yana nan dole a riskar da shi ana fatar an fahimci wannan sau da haka wurare guda biyu ne akwai wuraren da da zaran ka sunkuya to shi ke tadaruki ya yi fauci amma nan wannan matsala da ake magana a kanta idan ya zan rukunin nan ga raka a ƙarshe ne ku kiyaye wannan don za a yi magana sauran raka'o'i in ya zan rukunin nan a raka a ƙarshe ne to shi ne za ka dawo ka yi tadaruki kuma ya zan babu wani rukuni a gabansa irinsa to wannan koda ka shiga wata sallah to za ka yi tadaruki muddin dai ba a samu lokaci ya yi tsawo ba to ma'ada amma banda wasu matsaloli da za a ambata nan gaba su kam da zarar ka sunkuya to shi kenan wannan rukunin ya riga ya yi ya yi fauti to shi ne tarkaru ko in fabilin hina'i takbira idin ko waka sirrin ja'a ya ce tarka ruku'i ma'ana ma'ada tarka ruku'i bandan ya zan ruku'u na ya bari kenan can ana magana in ya bar sujuda ta ɗai ko ta biyu tunda dama cikin rukunan sallah akwai ruku'u akwai sujuda to inda aka ambaci wancan matsala ɗin to banda wani ruku'i ne ya tuna na wata sallah ko kuma sallah ɗaya ce ya tuna ruku'unta amma har ya fita daga sallat har ko kuma a sallah ɗaya ce ya tuna ruku'u a raka'an farko kuma yana cikin raka'a ta biyu ko ya tuna ruku'un raka'a ta biyu yana cikin raka'a ta uku ko ya tuna ruku'un raka'a ta uku yana cikin raka'a ta hudu to nan in nan ne fabilin hina nan kan da zare ya sunkuya zuwa ga wani ruku shi kenan wancan ruku ya yi ya yi fauti saboda mi duka ruku'ai ne wancan ruku'i ne wannan ma wannan ma ruku'i ne nan da zaren ya duka ko bai isowa ba alinhaina sun koyawa sun koyawa nan da ake yi a duka ya dan sun koya zuwa ga raka'a ta biyu sai ya tuna da raka'a farko ho bai mata ruku'u ba to bai da damar da zai cewa ya dawo ga waccan raka'a sai dai ya watsi da ita sai ya mayar da wannan raka'a ita ce ta farko waccan sai ya ilga'in ta an gane ta farkon in ta uku ce ya tuna to sai ya maishe ta ta biyu in ta hudu ce ya tuna ruku'u a cikin raka ta uku to sai mai da ta hudu din ta uku waccan babu ta tunda babu ta daruki na wuri biyu kenan na farko kenan na biyu takbira idi kuma banda in kabbara idi ce kabarbarin idi kabarbarorin nan da ake na idi kamin a fara karatu kun tuna su kun san an faɗa a baya cewa kowace raka'a ɗaya cikinsu sunna ce mu'akkada in kabbarta za ka yi ƙabliya to da ya zo kawai kabbara ɗaya sai ya ci gaba da karatu shi liman bai tuna ba sai da ya sunku ya zuwa garka a ta yi to ta daruki ya yi wannan raka'a ya maishe ta ta farko haka wasu gaci wasu wasu gaci a'a tana nan ta biyu amma dai ya yi ƙabliya bai da damar da zai da amma akwai malaman da sun ce a waccan ta tun da ba kabbara guda ta ba don kowace kabbara cikinsu kowace sunna ce mu'akkara kaga in yi bar kabbara shidda kaga sunnoni sun yawa kuma an faɗa a baya barin sunna uku eh to rashin yin ƙabliya yana lalata sallah to a nan dai abin da ya yi abin da ya shahara shi ne sai ya yi ƙabliya daga ƙarshen sallarsa sai ya yi ƙabliya wannan shi ya fi wuri na uku waka sirrin haka inda ya tuna asirtawa ya zo sallar azahar ko ko la'asar dukkanin su dama asar ta karatu ake to ya yi raka a farko ya shiga cikin ta biyu ya sunku ya zai ruku sai tuna da raka'an farko ya yi karatu a bayyane kuma haƙƙinsa ya yi mi to shi ma tadaruki ya kubci sai ya bar sallah haka nan ya ci gaba ƙarshe sai ya yi ƙabliya amma in dai bai sun koya ba to ya dawo ya gyara karatun a in dole in a a wancan karatun da ya yi ba shi an ka umarce shi sai in kayi abin da an ka ce kai sannan ne za a ce kayan maimai ka gani yawwa sai ya dawo ya gyara in ya gyara daga ƙarshe sai ya yi ba'adiyya to nan wajen kasir nan kuma za a ƙaddara waka jiharin haka inda ya tuna bayyanawa sallan magarib raka'an farko sai ya yi karatu a asirci bai tuna ba sai da ya sunkuya zuwa ga raka'a ta yi to shi ma tadaruki ya yi mi ya yi fauci sai ya ci gaba da sallah ƙarshe sai ya yi ƙabliya sai ya yi ƙabliya amma in bai sunkuya ba to ya dawo ya gyara ya dawo ya gyara saboda aljaharu fi ma yujharu fihi sunna wasirru fi ma yusarru fihi sunna to ba su yi fauci ba sai ya dawo in bai sunkuya ba in kuma ya sunkuya shikenan kun ga bambancin wayannan matsalolin da waccan matsala da an ka ambata shine barin sujuda kun ga nan da ruku'u da kabarbari na sallar idi da asirtawa da sirrantawa kun ga sun bambanta da sujuda wadda aka manta a raka'an ƙarshe to shine yace wa kasirrin ja to a ƙarƙashin kasirrin din za ka kaddara jahar in ka tattara su za su baka matsaloli guda hudu kenan ko asirtawa ja'a da yazo to sai ta biyar sajadata talin sajadata talin haka banda sujudan mai tilawa eh an san sujudu tilawa ko da mafi yawancin limamai yanzu ba sa yi wuraren da aka ce a yi sujuda mu a mazhaban wuri nawa ne a ina an gace sha ɗaya to a risala ba dawa aka ce ba a bibiyan bikihu kenan ko ya kamata a haddace su na to ina an gace sha ɗaya kun ce sha ɗaya ina aka ce sha ɗaya eh to askari wa nawa ya kawo hmm ya kamata a dinga bai fi kyau mahimmanci wannan ya nuna ba a ba a ba a muta ba an fikihu sosai ina da kyau a ce ɗalibai ana kulawa da fikihu ƙwarai da gaske saboda haka aje a bincika a gani shi mai risala nawa ya ambata mai askari ma nawa ya ambata sai a haɗa daidai ne ko akwai bambanci kowa dai na da risala kowa na da askari ko kuma duk mun karanta su mun karanta su a risala mun karanta su a askari amma kaga wai an manta Allah ya taimaka eh ni ba zan ce komai ba tunda dai an karanta a sake koma a yi muraja'a to sajadata talin wayannan wurare mutum ya karanta sura dama in ya kai ga aya mai sajada haƙƙin sai ya duka ya kabbara ya yi sujuda to sai ya manta bai yi ba sai da ya sunku ya ga raka'ata ta nawa ta biyu ko ta gaba gare ta ita wannan raka'at to shi ma ta dariki yayi fauti sai ya ci gaba da sallarsa kawai ba sai ya yi ne ba sai ya dawo ba amma in bai yi in bai sun koya ba to sai ya dawo ya riskar da wannan sujudu tilawa ne in ya ga dama in ya ga dama ya maimaita in ya ga dama kuma shi ke ba can ya yi ba to shi na maimaitawa in ya so don ya tunatar da masallata ga dalilin dawowar shi kare dawo ya rikita al'umma eh ko ba haka ba ne kowace sallah ai da sallah sun ci da bayyana duka za ka yi sujudin tilawa ba mun karanta ba a risala da askari cewa ko sallah azurtawa ce za ka bayyana saboda al'umma su ji sallah azhar ko la'asar ka kawo ga ayat tilawa to sai ka karanta sai ka bayyana ta in ka bayyana ta sai ka yi sujudin tilawa haka aka rubuta ayat duk mun karanta wannan zikira ba'adi zikira ba'adi ko wuri na shida ke sai tuna wani sashi na sallah tuna wani sashi na sallah wanda bai shahi abin da an ka ambata ba an fahimci wannan ko menene illa dai an neme ka kayi shi a sallah to baka tuna ba sai da ka shiga mi cikin wani cikin sai da kasunku ya zuwa ga wata raka'a misali kila sura ce kan manta hmm? a raka'an farko kana cikin ta biyu sai ka tuna to in dai baka sunkuya ba ka dawo ka kawo ta in kuma ka sunkuya shikenan an bi ka bashin kabliya an bi ka bashin an bi ka bashin kabliya an fahimci wannan ko eh to wannan shi ne in kuma baka riga ka sun koya ba to sai ka dawo ka kawo fatihan eh suran nan in ka kawo ta shike sannan ka sake kulla wata sabuwar raka'a ta gaba gare ta tunda haka shari'a ta tsara to sai man dakhal fi maghribin thumma uqimat fi fil mahalli wuri na bakwai kenan wanda ya shiga cikin sallan magariba shi kadai ya hara yana hara kuma sai ya ji ga wani jami'i can kusa gare an kulla kuma na magaribat to in bai sunku ya zuwa ga raka'a farko ba to shi yanke sallar ya dawo bi jami'i amma in ya riga ya in hinayi to ya kyale su su yi jami'in su shi kuma ya tashi shi kadai shine man dakhal fi maghribin wanda ya shiga cikin sallan magariba sun ma'uƙimat fil mahalli kuma aka tsayar da magariba a nan bagiran da yake ba wani masallaci ba a nan masallacin da yake sallah ko wurin da yake sallah to in ya in hina'i shi kenan yanzu biyar jam'i ya yi ya yi fauci in bai in hina'i ba to shi yanki ba sai ya ce assalamu alaikum yanki ya kawai zai sai ya je can ya bi su ana fahimtar wannan amma magariba ya ta'adda wannan khususiyya saboda ita waqatuha mudayyiqun jiddan lokacin ta yana da kunci sosai wa in yusallim fatahu thumma bana bil qurbi bil bil qurbi bil ihrami nadban hahuna ko nadban hahuna bil qurbi bil ihrami nadban hahuna wa in yusallim to ya koma ga waccan magana ta farko wacce ce magana ta farko
wanda ya zo da sujjada wanda ya cikin tahiya sai suna da sujjada yawa wanda ya bar ya bar rukunin sujuda an ce in bai sallame ba shi mi yawa ya riskar da ita to yanzu nan za a yi magana in ya sallame an koma ga asali wanga abu da ya kawo na wanga matsaloli guda bakwai wannan duka istiyarani wa in yusallim in ko bai tuna da sujudar raka a ƙarshe ba sai da ya ce assalamu alaikum toha a yana sallami sallah sai tuna ha raka'an nan ta ƙarshe sujuda guda yi to kaga akwai matsala ko babu to amma abin mai sauki ne fatahu hmm wa in yusallim fatahu mala yace to in ya riga ya sallame salla to riskar da abin ya riga ya mai fauti ya riga ya yi ya mai fauti tunda ya riga ya ce assalamu alaikum ba zai ce riskar da shi ba sun mabana sannan sai ya yi gini sai ya yi gini ya ɗora yadda sallar take in ya yi gini bil ƙurbi nan kusa bil ihrami tare da sabuwar kabbar harama ya sake ƙulla sabuwar kabbar harama sannan ya yi gini amma ƙulla sabuwar raka a nan na daban haho ne a nan mustahabi ne in ya ga dama ya yi in bai ga dama ba sai ya hita batun abu an gane nan matsala biyu ce in dai har lokaci ya riga ya yi tsawo to shi kenan tadarukin ya riga ya kubce masa idan ya kubce masa kuma wannan raka'a ya riga ya rasa ta sai tashi ya kawo sabuwa raka'a ne aina ana maganar raka'a ne in kuma lokaci kusa ne an gane kusa ne to ko da ya sallabi sallah sai ya istidraki sai ya tadaruki ya riskar da rukunin da ake bin sa ya sake kabbara harama sai ya yi sujudar da aka bi shi bisa mustahabbi ita kabbara harama in ya taso sai ya yi tahiya in ya yi tahiya sai ya sallame in ya sallame sai ya sake badiya to yi haka sallah ta gyaru in kuma lokaci ya riga ya yi tsawo to fatahu fatahu at-tadaruk kila da ya sallame ya shagaltu da ma wani abu sabo wanda bai shahi sallah ba ko kuma ya hita masallaci sai ya tuna to anan duk an samu fauci an gani amma in nan kusa ne yana ce assalamu alaikum bai fara komai ba sai ya tuna to yanzu an yi mai uzuri sai ya riskar da wannan sujuda ne in ya riskar da ita kuma ya sake maimaita tahiya da waccan tahiya da ya yi aikin banza ce amma cewa ya maimaita kabbar harama wannan musahabi wannan wa hassalu fi tariki salami in kana sahwan khamsatal aqsami in tala jiddan batalat aw la sajat in bin hirafin wa bila sallama qad yu'idu fi at-tawassut at-tashahhuda ka in yazal mahallahu wa sajada to nan za a yi magana wanda yammanci sallama mutumin da ya zo sallah bayan ya gama sallah sai yammanta da ya ce assalamu alaikum kawai shi tashi da ya tayar eh saboda sauri yake yi to kashi biyar ne duk da malam bai kawo biyar ba hudu ya kawo wa hassalu malamai sun yi bayani daki-daki kwatta hilla fi tariki salami akan wanda ya manta da barin sallami sallah in kana sahawan in da raukanuwa ne ba da gangan ba shi wanda ya bar sallama da gangan wannan hukunci ne a fili yake sallah ta riga ta lalace hukunci ne a fili yake amma mutumin da ya manta sallame salla man bisa mantuwa to shine za a faɗa aka ce in kana sahawan khamsatal aqsami inda raukanwa ne malamai sun kasashe kashi hudu amma shi malam hudu ya kawo bai kawo na biyar ba na farko in tala jiddan batalat in ko da ya tuna lokaci yayi tsawo sosai shi ne malamai na ba da misali har ya fita daga masallaci sai ya tuna hau bai ce assalamu alaikum da ya gama ta ya tashi ɗaya ya tafi saboda abubuwan duniya sun yi mai yawa ana samun ire su to wannan shi sallah ta ba ta gyaruwa ana bin sai zo da sabuwa amma in tsala jiddan in ko da ya tuna lokaci ya yi tsawo an fahimci wannan aula in ko yana tunawa lokaci bai tsawo ba bai bi bai tsawo ba kila bai bar ma masallacin ba sai tuna kai ban masallar da sallah ba eh to babu komai sai ya dawo ya sake tahiya sai ya sallame sannan ya yi ba'adiyya shi sallah ta yana gyaruwa tadaruki kawai zai yi amma don haƙƙin sallama dole sai an samu tahiya ta gabace ta to sai maimaita tahiya sannan ya ce assalamu alaikum sannan kuma ya yi ba'adiyya saboda wannan ɗan ƙarin da aka samu sai ba'adiyya ta gyara wa'annan kusakuran shine ma'anar sajad ma'ana sajada ba'da salami bayan ya yi tafiya kuma ya kawo sujuda da ya manta amma hoyin kusa ne ko da cikin masallacin ya zamo kusa ne lokacin bai yi tsawo ba ko da bai bar masallaci ba idan misali ya sallame har ya kama tilawa kila ya samu hizifi guda yayi kaga ai lokaci yayi to sallar ta roshi yanzu ana bin sai ya sake sabuwa amma ya sallame kawai ya dauko mushafi qur'ani shida mutum ya fara sai ya tuna a to shikenan sai ya sake sauri ya dawo yayi tahiya in ya ga dama ya sake kabbara harama in kuma bai yi babu komai ya yi tahiya in ya yi tahiya sai ce assalamu alaikum ya sallami sallah sannan ya yi ba'adiyya eh wuri na biyu ke in bin hirafin wa bila sallama kan to shine yace in kuma bin hirafin kila sai da ya riga ya juya ne ya riga ya juya daga masallaci ko ya juya daga sallat wabila sallama kuma ba tare da ya sallame sallah ba ya juya ya tahiya tai kuma ba tare da ya ce assalamu alaikum ba wanda ya bar rukuni na ƙarshe a sallah kuma har ya yi har ya juya to shi ma in lokaci bai tso ba shi ma dai hukuncin ɗaya ne sai ya dawo ya riskar da shi ya yi tafiya ya riskar da sallama ɗin sannan ya yi baɗiya in lokaci bai tso ba amma in lokaci ya riga ya tso wannan an riga an faɗa batalat to shi ne wuri na uku yu'idu fi tawassuti tashahuda to yu'idu tashahuda duk waɗannan wuraren da aka faɗa an so ya maimaita tafiya to haka kuma fit tawassut inda lokaci bai yi tsawo ba sosai kuma bai yi karamci ba sosai to anan shi ma kawai abin da zai tsaye maimaita tafiya sannan ya zo da sallama din sannan ya yi ba'adiyya sannan ya yi ya yi ba'adiyya kenan hukuncin saboda da inda ya yi karamci sosai ka in ya zalma hallahu wa sajada to shi wannan hukuncin shi ɗaya kamar inda ya riga ya bar inda yake ya rabu da ya bar inda ya sallah amma kuma lokacin bai tsawo ba irin masu sallamin sallah sai kaga sun canza wuri sun ƙara ba gabas ko sun koma gefe da ada zabu zugo duka ada zabu ire-ire wayannan to shi ma haka hukuncin yake sai ya sake dawowa in ya dawo ya maimaita tahiya eh sannan kuma ya sallami sallah sannan kuma ya yi ba'adiyya in ko ina yake ba matsala ya dai fuskanci alƙibla sallah ko ina dama masallaci ce ta wannan muna iya barin shawari sati nan kuma za a yi magana a kan wanda ya manta zama yanzu mai magana ruku'u ko mai magana sujuda mai magana sallah da sallah mai magana kuma wani sashi na sallah yanzu abin da ya rage shi ne wanda ya manta zama da asirtawa da makamantansu don zama ya rage a yi magana a kan shi zaman tafiya wanda ya manta shi shi ma ya kasu kashi bakwai to shi ma yana buƙatar bayani insha Allah ta'ala wani sati shi ne darasinmu na farko za mu ji hukuncin wanda ya manta ba ko na farko ko na ƙarshe duka malam zai mana bayani daki-daki insha Allah ta'ala sau da haka a yi ƙoƙari a yi ta bibiyar wa'annan matsalolin don so tari suna faruwa a sallah amma sai ka ga rashin karatu ya sa an kasa walwale wa'annan matsalolin da ake renawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشي.